الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا تبارك من شكر الورى عنه يقصر لكون أيادي جوده ليس تحصر فشاكرها يحتاج شكرا لشكرها كذلك شكر الشكر يحتاج يشكر ففي كل شكر نعمة بعد نعمة بدون تواء دونها الشكر يصغر فمن رام يقضي حق واجب شكرها تحمل ضمن الشكر ما هو أكبر واشهد ان سيدنا ونبينا ورسولنا وعظيمنا وامامنا وقائدنا واسوتنا ومرشدنا ومربينا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك وانعم على رسول الله اللهم حينا على سنه رسول الله وامتنا على ملته وحشرنا في زمرته وادخلنا الجنه تحت لوائه واسقنا بيده الشريفه من حوضه المبارك شربة هنية روية مريئة لا نظمع بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله اتقوا الله عباد الله وليقدم كل منا لنفسه أعمالا تنجيه يوم يلقى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اتقوا الله عباد الله ولا يزال الحديث متصلا بما مضى في مهنة الطب فقد مضى في الخطبة الماضية أننا تحدثنا عن بعض الأمور فيما يتعلق بوظيفة الطب ولا زال الحديث متصلا على ذلك باعتبار مهنة الطب أنها من أجل الوظائف وباعتبارها كذلك من أفضل الصنائع التي يمارسها المسلمون وغير المسلمون إخوة الكرام فإن الطب مهنة تتعلق بالأبدان وبالأديان لأن لأن ما يتعلق بالأبدان فلا شك أنه يتعلق بالأديان لأن البدن وسيلة لطاعة الله عز وجل فلذلك نذكر من يمارس هذه المحنة أنه ينبغي أن ينصب في نصب عينه أنها طاعة لله عز وجل قبل أن تكون وظيفة للتكسب والارتزاق فيجب أن يعرف أنها طاعة لله عز وجل وكونها طاعة لله تبارك وتعالى أجلى وأوضح من كونها وظيفة يتكسب بها المرء فلذلك نذكر إخواننا الأطباء ببعض الآداب كذلك التي ينبغي أن يتهلوا بها حتى يتميزوا عن غيرهم ممن ليسوا بالمسلمين وإن من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الطبيب المسلم العفة والحياء وذلك بتعففه التام عن النظر إلى غير ما يحتاج إليه من النظر وهذا فيما يتعلق بالرجال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية فلا يكشف عورة الرجل إلا إذا احتاج إلى ذلك إلا إذا احتاج إلى ذلك وكذلك لا يكشف عورة المرأة إلا بمقدار الحاجة فإن الضرورات تبيح المحظورات ولكن الضرورات تقدر بقدرها إخوة الكرام وإن من تلك الآداب حسن الخلق وهو زينة لكل إنسان وللطبيب خصوصيته في ذلك فيترفق بالمريض فيترفق بالمريض ويلين معه الكلام وإذا لمسه لمسه برفق وحتى إذا أساء المريض فإنه لا يسيء هو في الرد والجواب فلا ينهره ولا يبتعد عنه ومن هذه الآداب كتمان الأسرار فلا يفشي أسرار المعالجين صالحين منهم وطالحين ومنها كذلك معرفة الحلال والحرام من الأدوية حتى لا يكون الطبيب المسلم هو الذي يصف للمريض من الأدوية ما هو محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التداوي بالمحرم وقال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ومن ذلك أيضا ألا يشتغل بغير مهنة الطب يقول الله تبارك وتعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وينبغي أن يقتنع براتبه الشهري وإن كان ذلك صعب عليه وصعب على الإنسان العصر ومن ذلك كذلك الاعتناء بنظافة جسمه ويديه وتعقيم آلاته وسريره وتغيير ما يلزم تغييره في العملية من شخص لآخر ومن ذلك أيضا التحري عن أحوال المريض والاعتناء بدراسة حالته وألا يستعجل الطبيب في إجراء ذلك فقد صح عن سيد الأولين والآخرين إن الله كتب الإحسان على كل شيء وفي حديث آخر إن الله إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل تركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ إلا لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين وبعد أيها المسلمون إن من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الطبيب المسلم معالجة المريض بالأسهل فالأسهل وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر الدواء الكي ومن ذلك أيضا استشار أن يستشير الغير أن يستشير الغير وألا يتكبر وألا يتعالى لأن العلم لا يتكبر عليه وكذلك ألا يكلف المريض ما لا طاقة له به وما لا يحتاجه فلا يصور للمريض من الأدوية ما لا حاجة له إليها وكذلك لا يفحصه ببعض الفحوصات التي لا يحتاج إليها وكذلك ينبغي للطبيب ألا ينبغي للطبيب ألا يجعل المريض مجال اختبار للأدوية للأدوية الجديدة التي تصدر من الدول الغربية وغيرها فلا يجوز ذلك في شريعة الإسلامية إلا بإذن من المريض وكذلك ينبغي أن يبشر بالشفاء وألا ييأس المريض فيدخل فيحاول أن يدخل في قلب المريض السرور دائما ويبشره بالشفاء العاجل ويهون عليه المرض ولا ينبغي للطبيب كذلك أن يولع بسقي مرضاه الأدوية فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داء يحلله أو وجد داء, وجد داء لا يوافقه تشبث بالصحة وعبث بها كما قال وما قال أهل الخبرة في هذا المجال نسأل الله عز وجل أن يوفق أطباءنا وأن يسهل لهم أمورهم وأن يهديهم إلى أقوم السبل بارك الله لنا ولكم نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداءه أعداء الدين اللهم حفظ بلادنا النيجر واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسي واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم غفر لنا ذنوبنا أجمعين اللهم غفر لنا ذنوبنا أجمعين ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إنك سميع قريب مجيب الدعوات bayan haka ɗan uwa musulmi abinda hudu ba ta kumsa a gurguje hudu ba ɗoriya ce akan abin da ya riga ya gabata bayan wasiya da tsoron Allah da kuma kiyaye dokokin shi yanan ɗorawa ne akan abin da ya gabata cikin hudubar da ta gabata basa kan zancen da ya shahi wato aiki na likitanci domin saboda aiki na likitanci kamar yadda muka gabatar cewa aiki ne wanda yake da daraja yana cikin mahihitan ayyuka masu daraja masu mahimmanci kuma kasancewar shi darajar shi a cikin addinin musulunci ta fi girma ta haɗi sama ga darajar shi a wajen musulunci don haka likita wanda yake musulmi dole ne kamar yadda muka gabatar cewa ya bambanta kanshi da likita kafiri zalla domin shi banda kasancewar shi likita ne musulmi musulunci yana da gudunmuwa da zai ba shi bangaren aikin shi ya ƙara zama gogagge ƙwararre a cikin aiki shi na likitanci idan ya tashi tsaye ya karanci addinin nashi sannan musulunci yana da ladubba wanda zai karantar da shi wanda wannan ladubban duk inda dan adam yake ba wai kafiri ba ko kunku ne iyakar tauri da taurin kai sai wannan ladubban sun yi daidai da abin da ran shi yake so sai wannan ladubban ya ji daɗin su na haka likita musulmi yana iya zarce duk wani likita a duniya wanda ba musulmi ba ta hanyar riko da wasiyoyin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma wasiyoyi na alkur'ani mai girma ɗan uwa musulmi mu sani cewa akwai ladubba da ya dace a ce likita ya ladabtu da su domin aikin likitancin nan fa alaka yake da da gangar jiki ta dan adam shi kuma duk abin da yake da alaka da gangar jiki malamai sun ce yana da alaka da ibada domin ita gangar jikin ita ce hanya wadda ake amfani da ita wajen bauta ma Allah ta'ala su don haka kenan yana da kyau wato likita ya natsu ya san aikin shi kuma wato ya saurari wasiyoyi waɗanda likitoci na musulmai suka yi akwai littattafai da likitocin musulmai suka rubuta da yawa hatta ƙwararrun likitoci na zamani akwai wanda musulmai ne su ba su dogara ba akan ilimin da suka karanta kawai ga bakin arna a suna da nasu su ma wanda suke haɗawa su ƙara kuma watakila wato sau da yawa ana samun cewa sun zarta waɗancan ta ɓangarori da dama ladabi na farko wanda ya dace a ce likita musulmi ya ladabtu da shi ana son ya zama ya ladabtu da kamun kai da jin kumiya ba daidai ba ne ga likita ya zama bai da kamun kai bai da jin kumiya ya zama na wato aikin shi na likitanci ya sanya shi ya zama kamar wani fajiri fajiri dan da nan da gaugawa wato ya buɗe a jikin mutum inda bai dace a buɗe ba a kalla wannan kuskure ne dole ne ko da yana likita wato lalle a musulunci ya halatta wani lokaci saboda larura likita ya kalli a jikin mutum inda bai dace a kalla ba amma tare da haka dole likita ya zama mai tsoron Allah ba zai yi gaugawan bayyana al'auran namiji ba a lokacin da bai dace ba sai ya bayyana al'auran shi a lokacin da ya ga bai da bukatan sai ya ce ma mutum ya zare wandon shi ya mai allura ana sai yana yana allurar da yana iya yi mai ga damtsi ko a wani waje to babu bukatar kenan sai ya matsa sai dai in akwai wata wani dalili wanda ya sa lalle yana son sai ya yi haka to lokacin zai zamana yana karkashin larura musulunci yana halatta haram sabili da larura saboda haka likita ya san cewa bangaren abin da ya shahi maza bai gaugawa wajen bayyana al'aura domin musulunci bai yarda ba namiji ya kalli al'auran namiji to balle abin da ya shahi mace ba zai bayyana al'auran mace ba sai gwalgwadon yadda aikin shi yake bukata ba zai yarda ba idan yana bukatar wato ya bayyana ya bayyana kahwada ta mace to ba zai wuce kahwada ba har ya kai ga wato bayyana kirjinta kenan dole gwalgwadon wajen da yake da bukatar ya duba wanda wannan ciwon ya lizumta mai dubawa nan ne musulunci ya halatta mai domin saboda wato larura kamar yadda malaman fikihu suke cewa larura tana halatta abin da yake haram amma sai dai kuma sun samu ka'ida wata ka'ida kuma sun ce kuma larura ana takaice ta gwalgwadon bukata don haka idan mutum larurar shi ta ba shi dama wato idan mutum larurar shi ta ba shi dama ya taka tako guda sai tako uku saboda larura to wannan zunubin za a rubuta mai zunubi domin nan ya wuce gwalgwadon larurar shi daga cikin ababen da ya dace likita ya zama ya ladabtu da suna ladubba akwai kyawawan ɗabi'u ya zama yana da kyakkyawa wato ɗabi'u na ƙwarai wanda kyawawan ɗabi'u kwalliya ce ga dukkanin ɗan adam duk inda yake ba wai sai likita ba amma sai dai likita yana da wato wasu keɓantattun ɗabi'u wanda ya dace a ce an same shi da su akwai wasu ɗabi'u wanda keɓantattu ne kuma wannan ɗabi'un na likita wato likitoci na zamani wanda suke rubuce-rubuce a cikin littafin likitanci suna ambata su hatta wanda ba musulmi ba suna ambata wasu ladubba wanda ladubba ne wanda ya dace a ce likita ya ladabtu da su saboda haka daga ciki akwai kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u ga likita daga cikinsu ana buƙatar ya zama yana da tausayi yana da jin ƙai yana da rahama yana da sauƙaƙawa cikin al'amuran shi yana da lausasa mu'amala bai da kaushin zuciya bai da gaugawan hushi da gaugawan hawa bai tsawatar marar lahiya wato dukkanin wannan yana nisantar da likita game da ɗabi'u na likitanci da ya likita ya zama mai gaugawan hushi ne shi da ya ce ma marar lahiya juya ya dan yi jinkiri sai ya tsawace shi ya ware shi to wannan likitan yana bukatar ya koma makaranta har yanzu bai gane yadda likitanci yake ba domin marar lahiya ba a waren shi ko da shi marar lahiya cikin rishin wato ɗabi'un shi dan yana iya dacewa da marar lahiya marar ladabi ko wanda bai da ɗabi'u na kwarai sai ya zo ya mai wani hauka ko wani rashin ladabi to kamata ya a ce shi wannan dama kullum yana shirye ya ji irin wannan domin aikin shi wajibi ne ya duk wanda yake likita dole ne kullum ya zama shirye yake ya karbi dan adam kowane iri kowane irin dan adam yana iya zuwa yana iya wato wanda yake shugaban kasa ne yana iya zuwa ya haɗu kwance gabanka yana neman cetonka wanda yake babban malami ne yana iya zuwa ya haɗu kwance gabanka haka ma kasurgumin barawo yana iya zuwa ya haɗu kwance gabanka haka ma kasurgumin wato mazinaci ko lalatacce kowane kalan dan adam yana iya zuwa gabanka don dan haka aikin ka yana da buƙatar dole ya zama kana da kyawawan ɗabi'un da zaka iya tarban kowa da irin yanayin shi da ya zo bai dace ba ga likita a ce dan mara lahiya ya yi rashin ladabi shi ma sai ya maida da rashin ladabi ko ya yi mashi mummunan magana wannan ba aikin likita bane likita dole ya zama yana da ɗabi'u na kwarai yana da haƙuri da juriya zai iya wato maida muguwan magana da kyaukyawa eh wato yana da kyau ya zama na daga cikin ladubban da ya kamata likita ya ladabtu da su akwai ɓoye sirrin marar lahiya ba daidai ba ne ga likita ya ɗora labarta abin da ya gano na sirri ga wani marar lahiya ko ma wani irin marar lahiya ne don dalilai da yawa sukan iya sa mutum ya je likita akwai wani lokaci wato ana zaman lahiya kawai Allah jarraba mutum da ciwo sai ya je ganin likita wani lokaci kuma mutum zai je ya gumo wani mugun abu mara kyau wanda bai ma san a ji labari amma in yayi wannan abin sai ya haihuwan mai da wani ciwo wanda dole sai ya je ya ga likita kenan kaga yanzu kai ka kama shi kuma ka ji sirrin shi baki daya tana yawa ka san shi cikin unguwar koki to ba wai ka faɗa ma wani abokinka ba ko ka faɗi a majalisi daidai da matarka haramun ne a musulunci ka tafi ka tattauna da ita ka ce yau aiwa ne ya zo wajena a cikin shi ya zo kaza da kaza haramun ne bai dace ba ka wato dole likita ya zama shi cikin aikin shi akwai rike sirrirrikan mutane babu zancen ya watsa sirrin wani sannan yana daga cikin wato abinda ya kamata likita ya ladabtu da shi ya zama ya san halal da haram musamman a bangaren abin da ya shahi maganin nuka domin akwai magani wanda haramun ne a musulunci akwai wanda yake halal dole ne likita ya zama ya karanci a addinin shi wani irin magani ne addinin shi ya haramta wani irin magani ne addinin shi ya halatta domin in likita jahili ne a wannan bangaren yana iya zaunar da marar lahiya musulmi kai musulmi shi musulmi kuma kuma Allah shigantaka saboda jahilci sai ka zo ka cifanta mai wani magani wanda haramun ne ka ya haramta kuma da za ka sani kai da kanka ba za ka yi ba amma saboda jahilci da rashin sani kenan akwai buƙatar likita kamar yadda can hudu da ta gabata muka ce likitoci suna da buƙatar su karanci wasu ababe a addini kamar babi na ɗahara da wasu hukunce-hukunce to daɗi akan haka akwai buƙatar likita ɓangaren maganin nuka kar ya yarda bakin shi ya furta ma marar lahiya maganin da a shari'ar musulunci an haramta yin shi dan da yayi haka wato to ya fada cikin haramci tana yiwa ya zame mai matsala in ba dan uzuri ba na jahilci sannan akwai bukatar dukkanin wani sabon magani wanda yake sabon shigowa ne likitoci na musulmi su tashi tsaye su bincike su bincike na ilimi su gano sanadaran da aka hada su da su da ababen da wato suke haiharwa dole ne kowane magani wani bi hatta kafirai suka yo magani sai su yi bayani yace wannan maganin yana da amfani kaza kaza da kaza da kaza bayan sun zana amfanin kuma sai su zana cuta yace kuma yana iya kawo matsala kaza in ba a yi hankali ba yana iya kawo matsala kaza kaga adalci kenan irin na kafiri amma wato sai ka samu shi wani likita musulmi ne amma bai ma san a san sirrin wasu abubuwa za ka je ka tambaye shi ka tambaye shi magani ka ce wannan maganin wato kamar me amfanin shi a jikina kuma sannan me yake iya kawowa na matsala kawai sai ya fusata sai ya ware kai tsawace ka ya ce in baka yarda ba wane ne wane ne ko kuma ya nuna ma in karatun kake so ka je kai in baka yarda da shi ba haka wannan ba daidai ba ne lalle mara Allah yana da haƙƙin idan ya tambaye ka abin da ya shahi iliminka da karatunka ka mai bayani yanzu daga cikin musallai akwai wato wasu lokuta hukumomi suna tashi tsaye tsayin daka akan cewa sai an wato sai an diga ma yara polio wanda an yi tagogar maya mai yawa akan wannan harkar ta polio kaga inda an yi niyyar adalci abin mai sauki bai kai ba sai an yi tashan wahala domin wannan yana da alaka da likitanci don haka a bar likitoci su ma mutane bayani da iya bincikensu na ilimi wanda suka yi wa a kwaso wasu kwayoyi ba mugu musanya ne aka yi aka yi su daga wani waje ba wanda ke da labari cikin likitocin gari ko na ƙasa gaba ɗaya kawai sai a ce kowa buɗe bakin shi a hambaɗa mashi wannan ba daidai ba ne dole ne a babi na adalci mutane ko dabbobi ne ko ƙarahuna ne mutane yana da kyau a ce an darata su an mutunta su za ka tambayi wato likita kwararre cewa wai wannan maganin na polio da yani aka aka haɗa shi ka ja ce wallahi bai sani ba sai wannan bai dace ba dole ne ya zama ya sani in bai sani ba kuma sannan me yasa ba a bashi damar ya je ya bincika ba ko ko babu kayan aiki ne a Nijar wanda za su iya gano yanda kwaya take da mahaɗanta cikin yan kwanukan nan da aka fara zancen za a ɗiga ma duniya gaba ɗaya rigakafi na maganin corona na dan yi kankan ba na yi wani dan bincike karami bisa kan kwayoyin su wato kwayoyin yanda aka haɗa su kwayoyin na corona to sai na samu bayanai daban-daban daga cikin bayanan na samu akwai likitocin da suke faɗin cewa wato wasu magungunan wannan na rigakafi an haɗa su ne da sanad da sanadirai na alade da kuma wato wasu na burwai da na wato bari bari wanga na ciki aka halhada aka yi to kaga irin waɗannan abubuwan likitocin mu dole ne su tsora tashi suna bincike duk da kasancewa akwai maganganu da dama babu tabbashin zancen amma abin da ya dace wanda bangaren shi ne aikin shi ne shi ya kamata ya tashi ya yi bincike na ilimi kuma abin da ya samu yana da kyau ya je ma mutane bayani tunda wato gwamnati ta kashe mai dukiya ya yi ilimi na likitanci kuma ta kula da shi saboda ya taimaki al'umma bai dace ba a ɗora maida shi ko yana zama tunkiyar waye misalin da na bada na bangaren kwayoyin polio kaga duk likitan da zaka tambaya sai ka same shi bai sanya ni aka aka halhada su ba amma kuma bole da a bar wasu likitoci su tashi su mutane bayani su gamsu sai a sa a yan kokowa ke bayar ma mutane da kai ko yan funafunai wai sai cuta ta zo wanda alaka yake da karatun likitanci amma wai kowa ma shi ma ya zama likita kai kowa yana hutawa na diskur kan abin eh kamata ya mutane a dora kaza da kaza kowa da jakki da alada da dan kowane irin mutum wannan ma dan tasha ne lalatacce shi zai zo wai da kaga mutane ba za su gamsu da irin wannan ba amma waɗanda suke su ne likitoci kenan wannan kamar shawarin ne ga wanda suke jagorori wanda suke likitoci ne aikin su ne da a ce ana son a ɗiga mai 'yan Nijar polio gaba ɗaya an bi hanya ta likitoci kuma ta adalci wallahi da ba a samu mutum biyu wanda za su yi hayaniya a sami likita guda goma na Nijar 'yan kaɗan ma ko ƙwara goma a same su ƙwararri wanda an yarda da su a Nijar su je su yi bincike bisa kan wannan abubuwan su zo su ma mutane bayani bayan sun ƙare sai su dafa ƙur'ani su yi su rance da Allah cewa babu cutarwa ga mutane kan shi a watsa a tele a watsa ko ina su rance da Allah su yarda cewa in dai akwai cutarwa to duk wanda ya cutu da wannan kwayoyin ubangiji Allah ya yi masa hukuncin da ya dace a lahira akan haka wallahi da an yi haka matsala ta kare billahi la ilaha illa huwa likitocin da suka zo suka yi haka aka watsa a tele suka rance da Allah suka maimaita cewa taimako ne alkhairi ne ba shari ko guda ciki babu wani musulmi da zai karata da hankalin shi amma saboda wato abin ba haka nan bane sai a tsaya a tashan azaba a zo da bindiga da makamai da iko dole kai kai ne kake yarda a daga polio ana dan naka yake bude bakin shi sai an hambada mashi kenan ma'ana mutane kamar dai ba ba kamar dai ba ba mutane ba kwata kwata alhali hatta su kafirawan wanda suka karkaro abin ba haka suke ba a kasashen su na haka lalle ne ya zama da likitoci an ba su fawa an ba su daraja an ba su matsayin su na likitanci a bar su da ayyukansu ta abin da ya shafi aikinsu ne wato gwamnati dama likitoci ai nashi ne kowa ma na gwamnati ne in abin da ya shafi malamai ne gwamnati ta bar malamai su yi bayani amma wani lokaci yana cikin matsalolin da ake samu hukumomi sai su ce su su ne komi ya an zo wajen malumta yanzu su ne malamai su za su yi fatawa ya an zo wajen likitanci su ne likitoci su za su yi magana komi sai su hana ma'abutan abu yin magana wannan kuma yana cikin babi na rashin adalci wanda dole ne a samu hayaniya cikin al'umma matukar wannan abin bai gushe ba dan yana da kyau a ce hukumomin mu Allah ta'ala ya ƙara shiryar da su ya ƙara saita su akan hanya ya zamana duk abin da ya dace a barwa ma'abuta karatun abin to a ɗora bar musu kar ya zamana wato wato wani manufa ta siyasa tana shiga tana gurɓata zamantakewa mutane tana kawo matsatsalu iri-iri yana da kyau a ce likita wato ya kware wajen sanin magunguna domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta yin magani da abin da yake haramun a hadisi ingantacce manzon Allah ya ce lalle Allah bai sanya waraka al'umma ta ba cikin abin da ya haramta masu Allah gwani ne gwanin ta shi ta gaban ya ce kaza haramun ne kuma a samu wani resar shi ce akwai amfani ciki gwanin ta Allah ta wuce haka ne in ka samu wani dan adam yayo bincike cikin wani abu wanda musulunci ya haramta shi shi ya gano cewa akwai amfani to a ƙara maida shi in ƙara yau bincike wannan binciken bai binciku ba kuma ko ya binciku an natsu an taɓa mai an karɓa mu musulmi wallahi tallahi ba za mu gamsuwa da wannan ba dan ƙarya ne ba yayyewa Allah ya ce kaza haramun ne kuma sannan a ce akwai wani amfani wanda ɗan adam zai ci ƙarƙashin wannan haramun to in ma akwai amfanin ai musulunci adalci gare shi in ma akwai amfanin sai ka je an an yi kwamfare da cututtuka da matsaloli to sai sun hirin jayi akan wannan amfanin don haka daga cikin ladubban da ya kamata likita ya ladabtu da su akwai wato kasancewar matsayin shi na likita kai ya shagaltu da wani aiki wanda ba na likitanci ba domin kana samu wanda mutum likita ne shi kuma ɗan kasuwa ne kuma direba ne kuma abubuwa duka ya haɗa to wannan kuskure ne duk wanda sai kamar yadda na gabatar a hudubar da ta gabata cewa duk wanda yake likitanci tare to tsaye shi tsakanin shi da Allah ya wanke zuciyar shi ya gamsu da wannan aiki eh lalle yana da wahala irin hali na dan adam na wannan lokacin a ce ya gamsu da iya salarkin da gwamnati take bashi musamman bangaren likitocin ma wasu wato abin nasu ba ba a rike su ba yanda ya dace a bangaren salarkin nasu yana da wahala haka na amma dai ai kamin ka samu wannan matsayin addu'a kake kana roƙon Allah Allah ya baka to kuma in ya kawo ka kuma sai ka ji baka gamsu da shi ba ba ka so yanzu sai ka ƙara ko ma nawa ne ake bada a wata aikarar labari kamin ka shiga aikin likitanci kamin ka shiga kasan nawa ne ake ba likita a wata kuma kai addu'a kake Allah taimake ka ka cimma wannan manufa sai da ka cimma manufa lo falamma atahum min fadlihi zaka zamu kamar yadda aya tace bakhilu bihi wa tawallawhum mu'ridun kana ma Allah alƙawali in ya taimake ka za ka yi aiki ko da ya taimake ka kuma sai ka fara juya baya yanzu ka ɗora ganin ma kai wannan ya ma kaɗan to dole ne ka zamo mai zuciya mai gamsuwa in ka raba hankalin ka bi babu makawa sai ka yi zalunci kuma sai ka yi cuta domin kai likita dole ne zaman aikin kai likitanci shine gaban ka har kullum Allah ta'ala ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi Allah bai sanya ma wani mutum zuciya guda biyu ba a cikin kirjin shi kowane mutum zuciya ɗaya ke gare shi don haka lalle ne ya zama na likita ya lizumci aikin shi ya ba shi gaba ya yi tsaye tsayin daka wajen gogewa da ƙwarewa a kan shi sannan wato ya zama na daga cikin abin da ya kamata likita ya kula da shi akwai kula da abin da ya shahi tsabtar jikin shi shi da karan kan shi da hannayen shi da kayan aikin shi na'urorin da yake amfani da su da wato hatta 'yan wukaken da yake amfani da su dole ne zamana yana kula da tsabtace su da kuma canza abin da ya waje ba a canza a wajen aiki domin akwai wato ababe na aiki na likitoci su sun san su wanda in aka yi aiki da su ga wannan mutumin a doka ta likitanci ta duniya bai dace ba a yi ma wani mutum aiki da su in aka mutum guda aiki da su yadda su ake amma saboda kwaɗayi ko tattalin dukiya wani likita sai zai ma mutum goma aiki da wannan abin guda ɗaya akwai na'urori wanda ake amfani da su wajen sanin zahi a cikin kunne ko kuma wajen bincike akan abin da ya shahi baki to wannan na'urorin duk duniya ko da aka yi su an yi su ne akan duk in an ma mutum guda to za a yadda wannan na'urai sai dai a sake wata a wani likita shi yanzu sai zo ya ba mutum ɗari da guda ɗaya ya ta yan dubarbaru da su amma doka shine cewa duk in an yi ma mutum guda to za a yarda ne in za a ma wani sai dai a sake da wata to kaga ire-iren waɗannan abubuwan wanda suna tattare da kiwon lahiya da ba da kariya game da ciratar ciwo daga wani zuwa ga wani duk da kasancewar hakakin yana faruwa ne da izinin Allah amma dole likita ya tsare waɗannan dokokin yana cikin ladubban shi wato yana cikin sakaci wanda wasu daga cikin likitoci don duk maganganun da nake na matsaltsalin likitoci ba a rasa wato ɗaiɗaiku na ƙwarai domin har kullum ana magana ana magana bisa kan abin da ya hirin jayi amma ba a ce ba kwata-kwata babu na ƙwarai ba a rasa mutanen Allah masu gaskiya masu amana wanda a zuciyansu babu duk irin wannan matsalolin lalle akwai ɗaiɗaiku daga cikinsu amma dai mahi yawa mahi yawa ba haka nan bane to akwai ana samun masu sakaci cikin likitoci wanda wai sakacin nasu ba wai marar lahiya ba ko ya kashe marar lahiya da yawa ko kuma ya cutar da wasu marar lahiya in wanga ya shigo sai ka shafa mai ciwon wance saboda sakaci wannan ya fita da wani ciwo yanzu ka tattaba shi amma sakaci gare ka kai kuɗi ne gabanka don haka sai ka dambala ma wanga ciwon da wancan ya zo da shi kamin ya ji to wani likitan ba wannan bane kadai matsala matsalar hashi da kanshi bata raga ma ba ya ishe ma babban misali lokacin da muke jin labaru da mu taba gani ba muna ji a labaru ana cewa akwai likitocin da su da karan kansu sun mutu saboda wannan cutar ta corona su da karan kansu likitan ne amma cutar ta kama shi likitan na bai mutu to kaga wannan yana nuna kenan likitoci ba su kiyaye abubuwan da ya dace a kiyaye domin kai likita ba wai kanka kai da karan kanka ba hatta wani duk abin da zai sanadiyar ka taba wani baka shirya sosai ba kuma ka zo ka taba wani wannan kuskure ne na haka dole ne likita ya kula da wannan yana cikin ladubban da suka wajaba a kan shi ya tsare su sannan daga cikin ababen da suka dace ga likita musulmi ya ladabtu da su akwai wato kiyaye halayen mara lahiya da kuma kula da karantar halinsu ma'ana ya daina gaugawa wajen aiki ya tsaya tsayin daka ya aikin shi na akwai likitan da shi gaugawan shi shine a yini ya riga ya sa a takarda mutum hamsin yake son ya duba domin duk mutum ɗaya yana da ya lissafa kuɗin wata wato desanci yake son ya tashi da ita ko ta san sankanta ya riga ya program don haka in ka zo a gaggauce ne yaya gaya mamu ba ya tsayawa ya tantance ya kwalailaici ya muka hakikanin abin da ya dace alhali wato marasa lahiya iri iri ne akwai wanda in kai minti biyar da shi wani yana buƙatar minti ashirin akwai wanda yana buƙatar minti talatin kaga yana cikin adalci kowa gwalgwadon ciwon shi ka tsaya ka bincike shi wato hankali kwance sannu sannu kamar tambayoyin da suka dace kuma akwai mara lahiyan da bai buƙatar ma magani da kai da cikin tambayoyin da kake mashi su likitoci sun san wannan akwai mara lahiyan da cikin tambayoyin da kake mai ne zaka iya gano abin da yake shi ya ma bayani da bakin shi bai iya amma kai da ka tambaye shi mi kaci yau mi kaci da sahe to nan jiya mi kaci kai me abincin ka ya tsarin cin abincin ka yake kalkashin haka likitoci sun san cewa likita yana iya gano inda matsala take amma wani likita saboda ha'inci ba zai tsaya ba ya wannan aikin da kyau kawai sai yi shi fagam fagam shi ya riga ya tsara a yau sai ya duba mutum goma ko mutum ashirin saboda kuɗaɗe kawai su ne gaban shi to bai dace ba likita ya zama dukiya yake kallo yana wasa da rayukan mutane yana wasa da lahiyar mutane idan ka haka ne kamar da na riga na gabatar to lalle ne ya canza sana'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shugaban na farko da na ƙarshe ya ce a cikin ingantaccen hadisi lalle ne Allah ya wajabta kyautatawa a bisa dukkan komi kuma a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana son ɗayan ku idan zai aikata wani aiki ya tsaya kyautata shi musulmi ba a san shi da barabara ba bacewa ne da canzawa al'amurra ya zama na za ka samu kowane ɓangare yanzu musulmi wato ya yi barabara da cewa-cewa cikin al'amurra amma addinin mu ya karantar da mu cewa in mutum zai aikata aiki ko ma menene to ana son ya tsaya ya kyautata wannan aiki daga cikin ladubban da ya cancanci likita ya ladabtu da su akwai wato warkar da mara lahiya da abu mahi sauki da mai sannan mai bi mashi ma'ana kullum zaka fara da mahi sauki ne ba tun tashin harko ba kawai zaka je wajen magani ka nemo mai tsanani mai wuya kowa ya sani cewa hatta waɗanda ba musulmi sun san ba haka bane aikin likitanci abin na farko likita sai ya lalabi sauki menene abin da yake sauki ga marar lahiya a bangaren magani ko a bangaren ayyuka ko a bangaren kashe dukiya da zai yi zai zaba mai abu mahi sauki ne in ya ga wannan mahi saukin baya to wanda yake bi mashi sannan wanda yake bi mashi har zuwa sama kenan ba daidai bane ga likita ya zama da shi karshen aikin shi kawai shine da an kawo mai marar lahiya ya ce to ya kwantar da shi a mai tsiran ku kawai shi aikin shi ne wannan kuskure ne kuma wannan ba likita bane ba shago ne ya buɗa duk wanda aikin shi shine da an kawo marar lahiya kawai ya ce ina ai sai an hasa to wannan ba likita bane ba wannan hasawai da yake yi wato kamata ya yi koyi da rundawa kawai ya ta yi nemi awaki ya ɗora hasa su amma shi zai kamai da mutane wato kamar dabbobi su za ka ɗora hasawa barkatai kamar yadda muke ganin yanzu abubuwan da suke haruwa musamman mata a wajen haihuwa wasu lokuta ba a masu adalci akwai lokacin da mace takan iya ta haihu da kanta amma sai a yi gaggawa a fasata saboda wato wannan lamarin ba mu da tabbas akan me yasa amma dai muna da ayar tambaya a nan wurin ba mu da wasu dalilai da suke nuna mamu cewa ga abubuwan da yasa ake yin haka amma dai muna da ayoyin tambaya kuma lalle muna da buƙatar wani likita mai adalci ya tashi ma mutane bayani me yake faruwa amma fashin da ake ma mata ya wuce iyaka ya wuce iyaka wannan likita da aka kawo ta fashi a maradi tun lokacin da aka kawo ta wato a cikin shekara ɗaya da aka kawo ta sai da suka yi biki na zana adadin matan da aka haɗe a can gudu don haka akwai matsala ya kamata mu ba mu san me yake faruwa ba dole ne likita a wajen mu amintacce ne duk abin da ya faɗi za mu gamsu mu yarda amma dai lalle ne a ɗora mu mutane bayanai hankalinsu na kwantawa ana wayar masu da kanu suna huta daga cikin duhu amma in ba haka ba kowa ya san cewa aikin likitanci bai dace ba a je ga mai tsanani kame a ƙari ga mai sauƙi mace nawa aka ce sai an hasa ta kuma kame a hasa ta kinta haihu akwai wani malami a yamai shi da bakin shi yake faɗa mamu ya ce matar shi ya kai a likita yace likita yace wannan matai ba za ta haihu ba sai an hasa ta yace kar a saki a hasa ta yace likitan ran shi ya bace ya nuna bacin da yayi wulakanci yace kai zaka koya mana aiki ya nisance kaza kai kace kaza yace ai mata ta ce ko yace to duk wanda ya hasa ta sai mu yi bala'i da shi yace wannan wannan likitan yayi zuciya ya yi watsi da wannan matai yace bayan watsi da ita da mintin da bai wuce goma ba sai ga ta ta haihu tsaf lahiya da shi da kankan shi sai da ya yi hudu ba sukutum a kan yawan hwashe-hwashen da ake yi a Nijar. A cikin satin da haka ya faru sai da ya hudu ba a kan wannan yawan hwashe-hwashen da ake yi a Nijar ya ce akwai ayar tambaya nan wurin. To kaga irin wannan inda kai likita baka can da da kace sai an fasa ta ko kace ba ta iya haihuwa baka auna bane da kyau ko baka duba ba kawai karya kai baka tsaya baka tantance ka bincika dole ne bai kamata ba a samu haka a matsayinka na wanda yake aikinka ne ka san aikinka in sai an hasa kawai sai an hasa in ko ba sai an hasa ba ba sai an hasa ba kuma lalle hoshin nan a samu mai mai mahita domin saboda akwai cutarwa karkashin shi ku da kanku likitoci kun sani akwai cutarwa ta bangarori da dama wani mutumin ma wai dan a takura mai kai sai a fasa kuma sannan a ce diyan da za ka kaje ga maganin na shika saba'in diyan da za ka kaje ka nemo ba wannan bane babban matsalar shi ita ba ɗan adam bace ba ita ba ɗan adam bace dan maganin nuka da cutar da shi wanda yake mai gidanta ne nan da ababe ne masu sauki amma ita ba ta da alfarma ne a matsayinta da ɗan adam don haka dole ne likita kamar yadda dukkanin likitoci wato na duniya sun yi baki guda akan cewa duk lokacin da likita yake iya yin magani da abinci to bai dace ya bada kwayoyi ba don akwai maganin da abinci ana yin su kawai zaka ce mai je ka ci salatu da yan maka da kaza da kaza kawai shi nan zai samu sauki da izinin Allah to duk lokacin da likita ya tabbatar da cewa abinci na ci yana iya zama magani likitocin duniya kaf musulmai da kafirai sun je baki guda akan cewa duk lokacin da ake iya yin magani da abinci to bai dace ba a je ga hambada kwayoyi duk lokacin da abinci yana iya zama magani amma yanzu likitoci ba haka bane ba in dai ka je sai ka hambaɗe ta wannan kwaye mutane har sun zama kamar yan kwaya wani ma da safe sai ya hambada da rana sai ya hambada da daddare ya hambada wani ba yayi sai da kwayoyi to kwayoyin nan kuma kowace kwaya daga cikin su in likata ya tsaya ma bayani akwai wata illa da take iya biyo baya a ƙarƙashin shanta shi sa mutane suke ta fama da abubuwa iri-iri yana daga cikin abubuwan da wato malamai suka yi bayani ibn al-qayyim Allah yi mai rahama yace bai dace ba ga likita ya zama kawai burin shi kullum dura kwayoyi shi kawai ɗura maganin nuka ya ce wannan sakaci ne da rashin sanin aiki ya ce dole ne ya zamana wato likita ya yi hankali da sanya ma marar lahiya kwaya ya ce domin in ka ba shi magani ko wasu kwayoyi in suka shiga cikin jikin shi to cikin bi sai an yi guda ko dai su tar da ciwon in sun tar da ciwon sai su wato yi yaƙi da shi in kuma ba su tar da ciwon ba a cikin jikin shi to su za su zama wani ciwon daban ma'ana za su iya zama mai matsala ga lahiya haka likitoci masana suka tabbatar duk wanda zai sha kwaya to wannan kwaya tana buƙatar in ta shiga a cikin jikinka ta tarda maganin da take nema in ta tarda ciwon da ba shi bane take magani akwai matsala in ta tarda babu ma ciwon kwata-kwata akwai matsala to in haka nan ne kenan akwai zalunci mai girma ga likitan da zai tsaya dura ma mutum kwaya saboda ba dan shi bane ba dan uwan shi bane ba kana uwan shi bane bai dame shi ba duk ma abin da zai faru ya faru wannan rashin adalci ne lalle ne likitoci su gyara wannan sannan daga cikin ababen da ya dace ga likita na ladubba shine ya dora neman shawaran kwararri wanda suka dara shi ya dora neman shawara kan ya girman kai ilimi kullum mutum yana neman ya karu a cikin shi daga cikin abubuwan da suka dace ga likita bai dace ba ya dora ma mara lahiya abinda baya iyawa ko kuma abinda wato bai da bukatan shi afwan kenan bai dace ba likita ya cilasta ma mara lahiya yin abinda bai da bukatan shi na magani kawai don cutar da shi ko kuma don tatso kuɗi gare shi sannan daga cikin ladubba na likita yana da kyau wato likita kar ya mai da marar lahiya shine na'urar gwajin shi domin akwai wato kamfanoni na magani daga kasashe na waje wanda sukan iya shigowa wani lokaci a cikin kasashen mu su aikin su kawai yin kwayoyi da magunguna in sun shigo wani lokaci likitoci suke nema in suka nemi likitoci zai ce to ga wasu sabon kwayoyi na maganin kaza da kaza kurajen hanji da kurajen tumbi na kaza su ne aka yi ma wannan muna son ka je ka jarraba su daga baka kama mu resultar da ka samu yanzu shi likita gawa zai jarraba ga jakki a'a ga kare a'a gawa kawai sai samu wasu marar lahiya wanda za su shigo likitan shi kawai sai ya jarraba su a kai wannan zalunci ne kuma akwai shari'a gaban Allah idan likita ya haka akwai likitoci tabbas wanda suna yin haka sai wani kamfani ya ɗauki kwantararsu su jarraba mai yana son a kawo masu sakamako daga baya wai sai su ɗora to in ma za ka yi haka ko a ƙasashen turawa wanda suka arna ne ba su yi imani da Allah da ran lahira ba wallahi ba a hakan yanda ake in sabon magani ya fito su can yanda suke yi sanarwa ake yi a gidajen radiyo da jaridu da kafofin sadarwa a ce ga wata sabuwar wani sabon magani nan bisa kan kaza wanda yake fama da cutar kaza in ya yarda ya zo ya kwanta kyauta a jarraba ganshi amma jarrabawa ce za a sai ya sa hannu in ya sa hannu kenan yanzu shi wa kawai sai a samu wani wanda wannan cutar ta dame shi ce kai shi ya yarda kawai a zo a jarraba ya riga in ma shahada za a yi shahada kai sai zo a jarraba kanshi kaga wannan shi ne adalci don haka kai ma a matsayinka na likita musulmi kai ya cancanta kai haka kar ka zo ka mai da mutum wato kamar wata laboratory ɗinka bisa kanshi za ka ɗora gwaje-gwaje a ba daidai ba ne wannan kuskure ne sannan haka yana daga cikin wato abinda ya dace na ladabi ga likita ya zamana kullum yana mamarar lahiya albishir da samun waraka kar ya dora yanke mai tsammani na ka wannan ciwo sai tsiri garafa ko wane ne wane ne a'a babu wannan zancen in Allah yarda zaka samu sauki ai ciwon kai yana da rangon saboda wanda ya karantar da mu wannan annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wanda ya karantar da haka yace ko ganin mara lahiya ka je to ka dora fada mai maganganun cewa ai ciwon yana da sauki kika je ka ce mai kai wani kai ne ka koma haka la ila wannan kuskure ne to in an ce wanda ya je ganin mara lahiya bai dace yayi haka ba ina ga wanda yake likita ne gaba daya na haka kwararren likita wani lokaci in ya kalli marar lahiya da abin da yake fama da shi zai nemi salo mai kyau wanda zai samu sai samu sauki akwai wani likita da ake buga misali da shi wanda wani mutum ya taba zuwa wajen shi ya ce mashi wallahi yana fama da kiba ne ya ya ya ya ya rasa yadda za yi da ita da likitan ya kalle shi kawai sai ya tashi kamar yana dan taba taban kayan aiki ya janna nan ya auna nan ya auna dake likita ne mai kashin hankali bayan ya kare sai zai zauna ya ce to bawan Allah kai maganin ne ma kake nema bayan cewa kai nan da sati babu kai babu tabbashin nan da sati ya ce she in ka kai sati ka dawo ya ba shi garantun cewa ba zai kai sati ba wannan bawan allah da ya je ya kasa cin abinci ya rasa yadda za wannan ƙiba sai da ta saɓe gaba ɗai ko da satin ya cika yana dawowa hankalin shi a tashe ya dawo shi cikin satin yini ma ya ta jiran wani ya ga yaushe mala'ikan nan zai sallamo na mutuwa ya ga shiru kawai sai ya zo wajen likita ya ce ga ni kacin sati guda sai ce to ba gashi nan ka rage kibai ba shine maganin mana wannan ce dan haka kenan akwai lokacin da likita hikimar shi kadai da kwarewan shi bai da bukatan sai ya duddura ma mutum wasu kwayoyi Allah ta'ala ya taimaki likitocin mu na musulmi a duk inda suke ya dawa musu cikin ayyukan su ya kara musu ikhlasi ya taimake su ya kama musu ya agaza musu ya musu budi kuma dukkanin marasa lahiya na musulmi muna addu'a Allah ta'ala ya ba su lahiya duk abin da ya tsananta a cikin kasar mu ta Nijar Allah ta'ala ya kama mu sauki da rangwame wala hawla wala quwwata illa billah mu tsaya da sallah
الله أكبر الله أكبر أشهد